أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin wani littafi namu mai albarka littafin mubakkara fil aqida na Dr. Salih bin Sa'ad As-Suhaimi hafizahullah wannan shine darasin mu na goma sha biyu a cikin littafin wancan sati da ya gabata mun fara bayani ne akan darasi na hudu a shirku wa aqsamuhu shirka da kuma rabarabanta idan ban manta da yan uwa malam yayi alƙawari zai tattauna akan abubuwa guda uku na farko ta'arifin shirk ta'arifin shirk wa bayanu aqsamihi wa hukmu kulli qismi zai bayani game da da ake nufi da shirka da bayanin rabe-rabenta da kuma hukuncin kowanne rabo alhamdulillah mun ji tarihin shirka mun kuma ji rabe-raben shirka akwai karamar shirka akwai babbar shirka na ji abin da ya rage mana a cikin babin shi ne menene hukuncin ita shirka a hukuncin shirka babbar shirka yan uwa kamar yadda wasu daga cikin bayanai sun fito a wancan sati shi ne duk mutumin da ya babbar shirka hukuncinsa ya bar addinin musulunci addinin musuluncinsa ya warware kamar yadda alwala ta kan warware idan mutum ya bayan gida ko kuma ya hutu sannan idan har ya mutu a haka bai tuba ba to idan Allah subhanahu wata'ala ya tashi a wuta zai dawwama a cikin ta ba zai fita har abada Allah ya kiyaye wannan shi ne hukuncin babbar shirka ita kuma karamar shirka hukuncinta shi ne hukuncin babban zunubi kowanne irin kabira daga cikin alkaba'ir to karamar shirka tana daidai da shi ko ta fi ne da bayani ya riga ya gabata isa wasu daga cikin malamai su gani cewa ita kanta karamar shirka ma idan mutum ya aikata ta to Allah ba ya yafe ta inda Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru ay yushraka bihi Allah ba gafartawa ay shirka da to ita ma karamar shirka tunda annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi kira wata da suna shirka to ba a gafarta ta sai dai idan alhassanat ɗin mutum kyawawan ayyukansa da aka ɗora a kan mizani suka rinjaye ta to wannan kuma sai Allah na ɗaukar sarki wa mutum ta goma ce ta aljanna amma ita dai tsorata tana nan a matsayinta na shirka ba ta gobe wanda shi ne kaulin wasu daga cikin malamai yayin da suke ganin cewa a za a iya kankare ta idan mutum ya wuce ayyuka na gari ko kuma abin da yake kama da haka ala ayi halin yan uwa kowanne ɗaya daga cikin abubuwan nan guda biyu wani abu mai kyau a cikin ko a ce mutum ya ba addinin musulunci ko a ce yayi wani aiki da za a kira shi suna shirka kowanne ɗaya daga cikin babu abin da yake mai kyau babban abin da ya kamata kowanne ɗaya daga cikin mu ya kalli duk abin da yake shirka ne ko aka kira shi da suna shirka sawa'un karama ce kuma bai gudu shi ne babban abin da ya kamata Allah ya ba mu ikon gudu abu na biyu da malam zai tattauna shine limaza najlisu hadha al-bab me yasa ya kamata a ce mun karanta wannan babi wannan babi ne shi ne babin da yake bayani akan shirka wani zai ce to me za a kawo mana bayani akan shirka a mana bayani akan tauhidi ta ya isa to malam zai mana bayani akan dalilin da yasa ya dauko babin shirka yake tattaunawa akan sa yace ashirku azamu dhanbin asa bihi Allah azza wa jalla bala ce shirka ita ce mafi girman zunubin da aka saba wa Allah maɗaukakin sarki da ita wa khatruhu azimu hadarin shirka babban hadari wa huwa akhfa min dabidin naml bala ce kuma ita shirka ta fi zama koyayya sama da rarrafan tururuwa ولذلك تتعين على كل مسلم معرفته halitta shi sa ya zamto wajibi shi ne abin da ake nufi da ta ayyana ma'ana ya zamto wajibi ala kulli musulmi akan kowanne musulmi ma'arifatu sanin ita shirka din hatta ya silima minhu dalilin da yasa aka ta zama wajibi akan shi dan ya tsaya santa shi ne dan ya kubuta daga gare ta wal yakuna ala bayyinati min amrihi don kuma ya kasance a al'amuran sa yanayin su a bayyane komai ya san inda zai dora shi da kuma inda zai ajiye shi wa yatahassan min al-wuqi' min al-wuqi' fihi ya kuma katangu daga afkawa a cikin ita shirka din malaka hunaka asbabun kathiratun akwai dalilai masu yawa tahmiluna ala dirasatihi wanda za su samu mu karanta wannan babi da yake bayani game da shirka malaka mulakhisuha fi ma yali waɗannan dalilai za mu ɗan taƙaice su cikin abubuwan da za su je kamar abubuwa guda uku malam zai kawo wanda ya kawo su ne kawai bisa misali amma suna da yawa na farko alif kenan malai ce annar rasula alaihi salatu wassalam hakika manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a gare shi allazi la yantiqu anil hawa wanda baya zance a nasan zuciya akhbara ya ba da labari bi anna shirka cewa ita wannan shirka da muke bayani akan ta sai yaqa'u fi hadhihi al umma za fa ta afku a cikin wannan al'umma ta mu za ta dawo danya a cikin wani al'umma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da Allah ya aiko shi kamar yadda kowanne ɗaya daga cikin mai sani babu abin da yake cin kasuwa kamar bauto gumaka bauto gumaka ake yi to irin wancan bauto gumakan da ake a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nan gaba za a dawo kuma a ci gaba da yin irin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba da labari ba lallai wai sai an bauta wa gumaka irin waɗancan ba a'a da wata sigar da wani yanayin da wata siffar ta daban amma da yadda aka wancan bauta gumakan aka bijirewa Allah subhanahu wataala to abin zai dawo kamar yadda yake a wancan lokaci to annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi ya bayar labari cewa shirka ya ta faru a cikin wannan al'umma ta sa wa annahu sawfa yujadu man ya'budu al-awthana annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi kuma ya bada labari cewa za fa a samu waɗanda za su dawo su ci gaba da bautar gumaka wa yattabi'u sunan al-mushrikin al-awwalina za kuma su kokarin bibiyar hanyar mutanen mushrikan farko wacce hanya mushrikan farko suka bi shine na bauta na bauta wa gumaka da wani Allah to waɗannan al'umma ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi mu kenan da wanda za su zo bayan mu za a samu irin wancan aiki a cikin mu annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yan koya ba da ni labari وقد جاءت في ذلك أحاديث كثيرة قال يتي حديثي دي وسنجو كما ده wannan labari da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bayar nazkuru minha qawluhu sallallahu alaihi wasallam amma daga cikin hadisan za mu ambaci fadin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa la yadhhabu al-layl wan naharu hatta tu'bada al-lat hatta tu'bada al-lat wal uzza wannan hadisi ne da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗe shi da bakin sa mai albarka yace rana da wata ko yini a da dare ba za su tafi ba har sai an dawo an ci gaba da bautar lata da uzza ina fata an fahimta wannan adamu ne yake gaya mana kira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake nufi da la zahabul layl wannan har shi ne alkiyama ba za ta tashi ba duniya ba za ta kare ba yadda a baya ya kasance lata da uzza da manata su ne waɗanda ake kallo a miƙa wa buƙatu a roƙe su to za a dawo a ci gaba da bautar gumaka ba wai lata da uzun za a dawo da su da yan uwa amma yadda ake bauta waɗancan gumaka aka ɗaukake su to za a samu wasu abubuwan daban da ake bautatawa a lokacin da annabi kira da annabi tsara tabbata a gare su ishara zuwa gare su ba wai su za a dawo da su a ci gaba da bautatawa ba wannan hadisi a hadisin da na isha ne yadda Allah ta ƙara tabbata a gare ta lokacin da ta lokacin da annabi kira da aminci ƙara tabbata a gare shi faɗi wannan maganar to ita abin sai daure mata kai sai take cewa in kuntu la azunnu hina anzala Allahu huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullihi walau kariha al-mushrikeen anna dhalika tamman tace ya manzo Allah ai na dauka lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayat da yake cewa huwa allazi arsala rasulahu shine wanda ya turo manzansa a bil huda da shiriya wa dinil haq da addini na gaskiya li yuzhirahu ala din kullihi don ya rinjayar da wannan addini da ya aiko wannan manzo da shi akan sauran addinai gaba daya ya tsora shi akan su ya rinjaye su walau kare hal mushriki na koda mushrike ba sa ta ce na ɗauka lokacin da Allah ya sauka da wannan ayar anna zalika tamma addini ya gama cika babu abin da za a ƙara shigar da shi na shirka a cikin sai annabi tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi ce mata a innahu inna zalika sayakunu ma sha Allah hakan zai kasance gwargwadon yadda Allah ya so ma'ana Allah zai ɗora addininsa a kan sauran addinai ya rinjaye su shirka ta ɓace gwargwadon yadda Allah subhanahu wata'ala ya so ina fata an fahimta za a yi ta tauhidi kamar yadda alhamdulillah yanzu za ku ga tauhidin ya fi yawa a cikin mu al'umma musulmi sannan sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mata sannan sai Allah madaukakin sarki ya turo wata irin iska tsarkakakkiyar iska sai ta bi duk wani musulmi da yake da gwargwadon ƙwayar zarra na imani a cikin rasu ɗauki duk wani musulmi mumini da yake akwai gwargwadon ƙwayar zarra na imani a cikin ransa wannan iska ta fita ɗauki ransa duk su mutu sai kasance duniyar babu kowa babu kowa a cikin ta cewa sai a shararan mutane sai kasance an da ana bautawa kuma ka a wannan lokaci ina fata an fahimta wanda lokaci hakan zai faru Allah subhanahu wata'ala ya sani babu wanda ya sani sai shi shi kadai dama annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa alkiyama ba za ta tashi ba sai akan ashiraran mutane to da zarar ya kasance ba a bautawa Allah madaukakin sarki shi kenan kuma sai alkiyama ta tashi daman karshen duniya sai ya kasance duk duniyar gaba daya babu wanda zaka samu yana cewa Allahu Allahu babu babu mai kalmar shahada babu wanda ya san kalmar shahada duka mutanen banza ne to matukar aka samu mutum daya wanda akwai imani a rasa to Allah bai tashi kiyama duka sai an dauke wanda ke da ragowar imani a cikin ransa sannan sai kuma Allah madaukakin sarki ya tabbatar da al'amarin sa sai al'iyama kuma ta tashi to wannan annabi kira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya faɗa kuma zai faru la mahalaka Allah madaukakin sarki a zai fara ɗauki abin ne a hankali a hankali tauhidi ya kafu a lokacin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi sai za ku ga na Aisha tana mamaki sai ga a ce kuma an dawo ana bauta lata da uza annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je ya kakkarya ya sa an je an kona su ya shiga Ka'aba ya duddungure gumakan da suke cikin Ka'aba an tara wuta an kona su a ciki duk wani gunki babu shi a lokacin da ta ga kuma a ce an dawo da an dawo da bautar gumaka to abin a hankali duniya tana tafiya abin yana dawowa duniya tana tafiya abin yana dawowa shi sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce bada al islamu gariban wa sayaudu gariban kama bada yace addinin musulunci ya fara ne a matsayin sa na bako bako wanda mutane ba su saba da shi ba ganin sa ake wani bakon abu ne sai Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa sayaudu gariban nan gaba bayan yayi karfi ya kafu zai koma a matsayinsa yadda ya fara na baku annabi ya fara shi shi kadai ya samu na khadija sai na abubakar siddiq zai da bin harisa ali bin abi talib abin ya fara yawa a hankali a hankali duk wanda yake addinin a lokacin tsoro su bi tsuya yake kar a kama shi a cutar da amma sai da kasance addinin musulunci kuma annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi ne sabai bushara cewa ɗaya daga cikin ku zai tafiya min san'a ila hadramaut la yakhafu illa Allah wazimu fi ghanimi mutum zai tafiya tun daga sana zuwa hadar maut ba abin da yake jin tsoro na za a cutar da shi sai dai kada kura ta shiga cikin dabbobinsa ta cinye masa dabbobi amma ba wai saboda mutum ta cutar da shi aminci ya samu kiyan amma da ƙarshe kuma sai shirka ta dawo to duba da wannan shirka ya ta dawo za ta ci ta ɗauka shigo cikin al'ummar musulmi kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan labari cewa koyayyar abu ce tsuyanta ma ya fararrafan bakar tururuwa a cikin duhun duhu da wannan zai sa kowane musulmi ya yi kafa kafa da ita ya yi kuma tattalin yadda zai santa da nuna guje mata to wannan na ɗaya daga cikin abin da ya sa malam ya kawo mana wannan hadisi domin nuna mana mahimmancin karanta wannan babi da yake bayani akan shirka wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a cikin hadisi na biyu la taqumu as-sa'atu alkiyama ba za ta tashi ba hatta talhaqa qaba'il min ummati bil mushrikina har sai wata kabila daga cikin al'ummata sun haɗu da mushrikai sun rasku da mushrikai me ake nufi da wannan ma'ana sun juye su ma sun zama irin aqidar da mushrikai suke da ita su ma su ma suke irin ta suke ma'ana a takaice kawai kace sun juye sun zama mai kenan mushrikai wannan fa annabi ne ke gaya mana kira da amince tsara tabbata a gare shi alkiyama ba za ta tashi ba har sai wata kabila daga cikin al'ummata mu ma al'ummata ne kira da amince tsara tabbata a gare shi har sai sun juye sun zama ne sun zama mushrikai yace hatta تعبد حتى تعبد قبائل من امتي الاوثان har sai kuma an samu wasu daga cikin al'umma ta ko ta kabila daga cikin al'umma ta sun bauta wa kuma cikin hadisin shi ne sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a wa sayakunu min ummati talaquna kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiy wa ana khatamun nabiyina wala nabiyya ba'di annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi yake karshen duniyar dai za a samu a cikin wannan al'ummatawa mutum talatin makaryata tatattun makaryata wanda kowanne ɗaya daga cikin su zai ce shi ma annabi ne Allah ne ya aike annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi yake bayan kuma ni ne cikamakin annabawa wa ana khatamun nabiyina ko kuma khatimun nabiyina duk ya tabbata ni ne cikon annabawa wala nabiyya ba'di babu wani annabi bayana to wannan kuma an ta samu wato abun mamakin ma shine tun lokacin annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare shi an fara samun masu da'awar annabi tun a lokacin shi yana rayu mala'ika jibril zai sauko daga sabai kawo masa wahayi amma saboda tsabar rashin kunya sai a samu wani ajiyi a wani kauye sai ce shi ma annabi Allah ya aike shi an samu musailama musailamatul kazzab da aswad al'amshi da ulaiha wannan dukkanin su ba ulaiha ba saja saja dukkanin su a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare su kai da'awar annabta shi musulama dan kabilar banu hanifa ne har wasu ya rubuta wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake masa cewa daga wannan wasiƙa ce zuwa ga muhammadu rasulullahi daga musulama rasulullahi zuwa ga muhammadu rasulullahi yace na ba annabi shawara da su compromise annabi ya rike wani bangare shi mai rike bangare shi ya isar da isar da sakon san bangaren shi mai rike nasa da bangaren kin annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi rubuto masa amsa a ciki ya sa masa suna musailamatul kazzab to akwai wata mata mai suna sajah ita ba kawai sai ta bayyana kauyen sai ta ce ita ma annabi ya ce ita mace ce ma ta ce ita ma annabi ya ce Allah ya aike da musulama da ya ga shi annabi ga annabi ya mace kawai sai ce ai su su haɗe su aure kawai sai za ka sai ya je ne lokacin da suka aure kuma ga annabi namiji da annabi da annabi ya mace da lokacin da aka yi sayyidina abubakar ya kafa runduna karkashin sa'ad na abu yaqas karkashin ina ji khalid ne wani ina ne a karkashin ta ne ko shi ko sa'ad ɗaya daga cikin aka je aka yaki musulama aka kashe shi ita daga baya ta tuba ta dawo addinin musulmi ita ta tuba aswad al-ansi shi ma mutumin yaman ne shi ma yadda awar annabi ta lokacin annabi jira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai wani mutum shi ma da ake cewa muhtar ibn abi ubayd al-saqafi dan kabilar sajaz ne shi ma yadda awar annabta shi asali ya fito ne da zimmar kare jinin dan gidan sayyidina ali sayyidina husayn ya fito ya kafa rundunar cewa duk wanda suke da hannu wajen kashe sayyidina husayn sai ya tsaya wajen kwatowa jikokin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haƙi kun ga wannan duk wani mutumin kirki ai zai goya mai baya nan da nan sai ya samu ƙarfi ya samu magoya baya kuma suka suka rinka bin duk wanda suka san suna da hannu a cikin wancan abin suka rinka karkace sai da ya ƙarfi ya kafu ya samu magoya baya kawai sai shi ma ya zama annabi ya da war annabta akwai irin su hariful kazzab shi ma ya da war annabta har aka gangaro zuwa nan kwata-kwata irin su ahmad gulam wanda ana ji a cikin littafin a kamun jana'iz ne ko kwata talatin da biyu ba da ɗan ƙaramin tarihi ɗan ƙasar indiya ne shi bai ma da ƙushe da suke ahmad gulam wanda ɗan ahmadiyya har yanzu akwai shi ma mirza ahmad gulam a ƙasar indiya bayyana ya ce shi ma annabi sunansa annabi ahmad wancan abin da allah maɗaukin sarki ce wa mubashiran bi rasul ya ati min ba'adi ismuhu ahmad yake shi ne annabi ahmad ke ce da shi ake to shi ma yana nan ya yi da'awar annabta kuma abin mamaki har yanzu a kuma biyan wallahi tana nan da yawa suna kuma yaɗa a gidan suna raba littattafai suna da masallacin juma'a har a garin nan a garin nan a cikin sabon garin akwai masallacin juma'a wanda ya sani ya sani sai mai yaro kwarai da gaske kwarai da gaske yana nan suna jan mutane kuma in suka fahimci kana da dan son kuɗi da sauran sai su za ka kaɗan sakan maka kuɗi kuma sai su ja mata kuɗi da to suna nan abinda annabi yake nufi da za a samu makarata guda talatin ba wa iya talatin ɗin kan aka samu ba a'a amma waɗanda suka ƙarfi aka san su shine talatin ɗin amma an ba ka ba sun fi talatin suna nan da yawa wanda suke da'awar annabta za a ta samu kuma har zuwa kan makareci na ƙarshe shine dijal shi bayan ya da'awar annabta ma kuma sai kuma ya ce shi Allah ne gaba ɗaya yawa zai fara da annabta da ƙarfe kuma sai ce shi Allah ne Allah ke yi annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce ni ne cikamakon annabawa la nabiyya ba'di babu wani annabi a bayana to shi sa wannan magana ta annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi akwai tsoratarwa a cikin ta kwarai da gaske yanzu Allah kira da amince tsara tabbata a gare shi duk yadda yake san wannan al'umma tasa amma ya tabbatar da bakin su mai albarka za a samu wanda za su bautata wa gumaka da wanda za su kuma mushirkai a cikin kasa abin ba da wasa bane dole sai abin ya faru to shi sa wannan shirka ya kamata ka santa dan ka guje Allah madaukakin sarki mana kari da ita qala yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam aidan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin hadisi na uku yace la tattabi'unna sanana haka ake karanta wajen sanana bi fathi sin من كان قبل من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce tabbas hakika za ku bi hanyoyi na wanda suka gabace ku annabi ki gawa sabon za ku bi hanyar wanda suka gabace ku shibran da shibri taku da taku in aka ce shibri shine takun kafa irin takun da ake idan za a auna fili ko abin da ya bada jira'an kuma shine dami na hannu idan za a idan ana gwada abu da hannu haka da jira'i abin da wanda ke nufi shine daidai wa daidai za ku bi su bi na daidai wa daidai duk abin da suka yi kuma sai ku yi wannan abin annabi kira da amincin tsara tabbata a gare su sabai yake gaya wa a lokacin sabai suna mamaki tun da abin bai yi ba a lokacin sai dai su ai koyi da su ba dai su koyi da wani ba don su ne a lokacin suke kan sharafin su Allah madaukakin sarki ya ba su ɗaukaka a lokacin wasu annabi ke cewa za ku bi yake cewa musu za ku bi hanyar waɗanda suke kafin daidai wa da taku da taku duk inda suka taka sai kun da kafa kun taka a wani duk inda suka sa hannu sai kun da hannun kun dora a wani haka al'amarin zai kasance hatta law dakhalu juhra babbi sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare sai har da a ce za su shiga ramin damo abbabu shine damo ramin damo rami ne da yake malamai suka ce mai duhu sannan kuma ga wari da rashin abin a cikin da rashin kyau a cikin na kuma kunci haka yake ramin sa inda a ce ɗaya daga cikin su zai tsuntsunta duk yadda za a yi zira kansa ya shiga ramin daman nan la dakhaltu minhu kuma saboda tsaba koyi da su sai kun tsuntsunta kun shiga a cikin hadisin sai sabai suka ce ya rasulullah al-yahudu wannan wal-yahudu wannan sara tana nufin yahudawa da nasara sai annan tsira da aminci tsara tabbata a garke ce faman to in ba su bawa nake ne ina fata an fahimta in ba su bawa nake ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a garke ce za a samu karshen duniya wannan mu'jiza ce wanda idan muka kalla da ƴan uwa za ku ga wannan abin cas da cas abin da annabi ya faɗa ya faru annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi za mu rinka koyi da yahuda muna bin abin da suke bi daidai wa daida ba ma son kuɗi ce daidai wa daida ko da ramin da mu suka shiga saboda kuncinsa da yadda yake da matsatsi suka kuntata suka shiga za su cuci to kai ba saboda kai koyi da su ko za ka cuci sai ka shiga cikin wannan ramin shi ne suka tambaya annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ya rasulullah yahudu na tare kake nake ce kai suwa nake nake nake in ba su ba suwa mutanen in ba su ba su nake ne to kun ga yanzu abin da kan ya faru abin wato hatta su yahudawa hatta su yahudawa sun fahimci annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi shi ya fara dabbaka wannan magana ta gujewa duk abin da suke kai kafin mu dora al'ummar sa a kai duk wani abin da ya shafi ya shafi yahudi da da banasari annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi gudu yake akan hadisin Anas bin Malik wanda imam mutum ya fitar da shi yahudawa sun kasance idan mace tana ganin al'ada a cikin ba za su ci abinci da ita ba ba za su sha abin sha da ita ba ba za su kwanta daki ɗaya da ita ba can wani daki za a samu mata a rufe ta a ciki sai dai a rinka zura mata abinci kawai saboda tana ganin al'ada to shine sai sabai sai da irin abin da yahudawa suke da suka koma suke tarayya da su a garin madina sai suka kawo annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi labari suka tambaye shi akai sai aya ta safa yasalunaka anil mahidi qul huwa adan fa'tazilu nisaa fil mahidi ولا تقربوهن حتى يطهرن وإذا تطهرن فأتون من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين da wannan aka so kace annabi kira da aminci tsara tabbata a garin shi da sabai isna'u kullu shay'in illa nikah yace ku je ku aikata komai da matan ku duk abin da kuka san kuna yi da su kafin jinin al'ada ku yi da su a baɗe ne ba za ku yi da su ba shine saduwa ta aure shine sai labari ya koma yahudawa sai suka ce fa wallahi mun fahimci wannan mutumin baya buri ya ban mana wani abu a cikin al'amarin mu face sai ya saba mana akan duk abin da muke da yaji labarin muna sai ya ce a saba mana wato abin da nake son kama gare shi yanko ku fahimta su kansu yahudawa sun fahimci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare su yake saba mu duk abin da bai yahudi yake annabi so yake a saba mu bari mu bada misali yahudawa ba sa sallah a cikin takalman su da hukunci annabi yake ku saba yahudawa da nasara ku yi sallah a cikin takalman ku ku yi sallah a cikin hukunci saboda a saba mu yahudawa in suka tashi sai su aske gemu sai su bar gashin baki mujini annabi kira da aminci tsara tabbata a garshe ce ku saba yahudawa ku aske gashin baki ko kuma ku datse gashin baki cika gemu yahudawa sun kasance idan mutum ya tsufa daga cikin farfararsa ba sa mata lalle ba sa rina annabi da lura da aka sai ce ku saba musu ku rinka rina lallan ku rinka rina gemun ciki haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe lokacin da ake kokarin gano hanyar da ya kamata a yi a kiran sallah to an kawo shawarwari kama ka wasu suka ce rasul a rinka busa a homala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce a a wannan abin abin yahudawa ne da za mu koyi da shi wasu suka ce a rinka kada kararrawa mana na ko annabi ya ce wannan kuma na kirista ne da za mu koyi da shi duk saboda ne saboda a saba mu ku duba ashura yahudawa suna girma ranar ashura suna azumi a cikinta suna kaza lokacin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi garin madina ya fara yi a ƙarshen rayuwar su yace yahudawa suna azumta goma ga watan da saba mu yi tara ne goma sallallahu alaihi wasallam duk wani abin da ka sani da yahudu yana yi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wace cewa yake khalifu yahuda wannan khalifu yahuda wannan amma mu kuma sai kaga duk abin da yahudawa da nasara su yi kamar ce man aka ittabi'ul yahuda wan nasara wallahi kai ka ce ce man aka ittabi'ul yahuda wan nasara dan za ga mutum bai ma san dalilin da yasa wani da yahudi ko wani ba nasara yake wani abu amma kawai zai yi saboda ne saboda kawai tsaba koyi da wannan bai yahudi ba kawai koyi bai san ma dalilin da shi kansa yasa ga wancan da yahudi yake abin nan yake wancan abin nan amma zai yi saboda kawai yana yi to kun ga abin da annabi ya faɗa ya tabbata hatta lau dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu ko da a ce ya ku shiga ramin damu da sai kun tuka kun shiga saboda kaba koyi babu alkhairi ko kadan a cikin koyi da yahudawa da nasara Allah madaukakin sarki cewa alam ya anil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min alhaq sai ce ne wala yakunu kal ladina utul kitab kada su kada musulmi su sake su kasance kamar waɗanda aka ba littafi su ne yahudawa da nasara haka Allah ya mana gargaɗi ba yace kada mu sake mu kasance kamar yahudawa da nasara amma abin mamaki za ka ga abin da ya shafi sa kaya abin da ya shafi diresin al'adu da jiku da sauransu wallahi duk mun aje na mun tsako na yahudawa da nasara shi ne cin yau yanzu in baka iya ɗabi'ar yahudu da nasara ba kai ɗan ƙauye sai baka waye ba mana ji mana gani saboda haka dole sai mun sai mun wa kanmu karatun kanu su mu gane cewa yahudawa sun zo da abubuwa na ci gaba madauki ci gaba mu ban masa al'adafi da ɗabi'ar duk abin da suka zo da shi na ci gaba na tsere-tsere na karatu na ilimi na ɗauki ilimin mu amfani da shi mu koyar da ɗayan ilimin ci su yi amfani da shi amma duk abin da yake ɗabi'u su ne shigar su ne askin su ne sa kayan su ne yanayin magana su ne komai nasu mu ban musu kayan su galibin su ba tarbiyyar su da su mu muna da addinin musulunci ya ishe duk abin da muke bukata akwai shi a cikin addinin musulunci sai da wannan magana ta annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi akwai a garbi a kanta annabi kira da aminci su kara tabbata a gare shi ya gama mana tun da ya isar bala yace hadithun ukhra kathiratun la yumkin hasruha fi mithli hadha al-maqam da wasu hadisan daban masu yawa waɗanda ba za ta yi a takaice su a irin wannan guri ba ko a irin littafi da yake takaitacce wa qad tahaqqaqa ma akhbara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kama nushahidu nushahidu fi zamanina hada wala ce kuma abinda annabi kira da amince kara tabbata a gare shi inda ya faɗa tabbata kika ya tabbata kamar yadda muke ganin shi a wannan zamani namu domin kiratul musulmi na an dinihim yadda musulmi suke kokarin kaucewa daga addinin su na gaskiya wa ta'alluqihim bi ashabil qubur wal abriha da kuma kokarin yadda suke kokarin makalkalewa ma'abuta kabarbara al qubur da al abriha duk kabari yake ne al abriha din ne abdari abdari shine kabari والعقوف عندهم da kuma lazimtar waɗannan kabarbara wajen roƙonsu ko kuma kiran sunayensu ko abin da ya kama da haka mala ya ce wa taqdimul qarabin lahum min duni min dunillahi da kuma gabatan musu da abubuwan neman kusanci ba Allah madaukakin sarki ba gabatan musu koyanka ko sadaka ga na cikin kabarbara ba Allah ba subhanahu wataala wanda waɗannan abubuwa duk abubuwa ne da mushrikan baya da arnan bayan suka aikata wanda wasu daga cikin yanzu kuma sun ɗauko irin waɗancan al'adu suna gabatarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace dan uwa zamu tsaya anan insha Allah ta'ala gobe zamu ƙara su guda biyun a mu ji dalilan da malam ya kawo mana wanda ya kamata a cikin mun karanta babi na shirka a cikin karatun da muke Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mana وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك